الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata hudu ga watan biyar shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da 30 daidai ga watan sha biyu shekara ta 2019 a lissafin yan albashi za mu dora kan inda muka tsaya to ai na san an yi salari shi yasa ko ba kun ci albarkacin kirsimeti ba haka ne mana a san a najeriya inda kirsimeti ne dole sai an biya albashi amma an babbar sallah ne ba lalle ne su biya ba Allah raba mu da goyon bayan kafirci tafsirin mu za mu ci gaba insha Allah da muke gabatar a nan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah da ke sabuwar gandu yau muna darasi na goma sha uku a cikin wannan sura babbar sura suratul anbiya sura annabawa za mu tashi aya ta 91 daidai a wannan sura har ma ka faro mana da aya ta 89 shine farkon kisar annabi zakariya alaihi salatu wassalam na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا haka إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
Allah madaukakin sarki ya ce da zakariya yayin da ya kirayi ubangijinsa izna da rabbahu daidai yake da izda a rabbahu ya ce rabbi la tazarni fardan ya Allah kada ka banni wahidan la walada li ni daya kwaya daya ba ni da ɗa. warzuquni warisan Allah ka azurta ni da mai gadana ya roki Allah madaukin sarki ya azurta shi da wanda zai ci gadansa bayan ya mutu wa anta khairul warisin kai kai ne mafi alherin wato masu gadar dukkan abin da ake bari a gada wannan yabo ne ga Allah bi annahu al-baqi ba'da fana'il khalqi Allah shine mai wanzuwa mai tabbata bayan halitta gaba ɗaya ta ƙare kuma shine afdalu man baqiya hayyan shine mafificin dukkan wanda ya saura a duniya yana raye yaban Allah yayi cewa shi dan adam baya dawama amma Allah shine mai dawama annabin Allah ne yake roƙon Allah kada ya bar shi kada ya bashi magaji wannan yana nuna mana addu'a ce wannan ga duk wanda yake neman Allah ba shi da tun kafin ya yi aure ma ya fara bugawa tun yanzu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin da mazanmu da matanmu waɗanda suke neman haihuwa to sai su ta roƙon Allah da wannan addu'a fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya Allah ya ce muka amsa masa muka bashi yahya waladan a matsayin ɗa wa aslahna lahu zauja sannan kuma muka mayar da matarsa ta zama mai haihuwa ja'alnaha waludan ba'da ma kanat aqima muka sata ta zama mai haihuwa wanda da ta zama bakarariya kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ainihin wato fassara wasu suka ce a'a wa aslahna lahu zauja daɗin matarsa ta tsufa ta canja halittarta ya canju ta zama irin yadda tsofaffi suke zama wanda ba lalle a ganta tana da sifa mai ban ƙaye kamar yadda yarinya take ciki ba ya ce sai muka gyara ta shine aslahna lahu zauja muka kyautata ta muka gyara ta muka mayar da ita kamar yarinya sai ta zama tana da sifofi na ya mace karama da za ta iya daukan ciki shine aslahna lahu zauja fasara bi kenan innahum lalle waɗannan bayin Allah al-anbiya alladhina sammahum fi hadhihi sura duka annabawan da muka ambata muku a wannan sura a baya in za ku tuna tunda muka fara karanta wannan surar kisar annaba muke ta yi shi yasa ma aka ce suratul anbiya'i to duka waɗannan annaba da muka ambata muku a cikin wannan sura lalle mutane ne da kanu yusari'una fil khairat suna yin gaggawa wajen aikata alheri ya Allah ka samu cikin masu aikata alheri wa yad'una na ragaban wa rahaba mutane ne da suna kirayen mu kullum suna kirayen mu ragaban suna masu kwaɗayin abin da ke tattare da mu shine ragaban ragaban daidai ke da tama'an wa rahaban sannan suna jin tsoronmu in ji Allah wa rahaba shi kuma daidai ke da khaufan ya da'una na ragaban wa rahaba ya da'una na tama'an wa khaufa suna roƙonmu suna masu kwaɗayin abin da ke hannunmu sannan kuma suna jin tsoronmu dama haka ake so in kana roƙon Allah to ka rinka jin kana kwaɗayin abin da kake roƙa zai baka sannan kuma kana jin tsoronsa kana roƙonsa don zai iya hana ka ko ba ka bane to ko dan adam ne ma za ka roƙi abu a wajensa in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka ai kaga lallaba kake kana so ya baka kuma kana jin tsoron kar ya hana ka to shi Allah ana so ya bayar ana jin tsoron kar ya hana sannan kuma ana me ana ainihin jin tsoron ukubarsa idan an saba masa ragaban fi rahmatillah wa rahban min azabillah suna kwaɗayin rahamar Allah suna kuma jin tsoron azabar Allah wa kanu lana khashi'ina sun kasance su masu ainihin wato kankan da kai ne shine khashi'ina bi ma'ana mutawadhi'ina khashi'ina mutawadhi'ina suna masu kankan da kai tare da tsoron Allah wannan suna kankan da kansu saboda girman umarnin Allah idan an ce al-khushu shine al-khawful lazim في القلب الخشوع الخوف اللازم في القلب tsoro tsoro da yake cikin zuciyar mutum to yace bayan Allah nan suna jin tsoron mu a zuciya ba wai a ido ba kadai wasu malaman suka ce a ana innahum kanu yusari'una fil khairat ana nufin wato shi zakariya da shi da matarsa da kuma ɗansa yahya wasu suka ce abin da ake nufi kenan wasu kuma suka ce ana nufin annabawan ne su wannan kenan to a nan gurin idan kun lura ayar abin da ta nuna mana kamar yadda na karanta muku isar a baya wato irin yadda Allah yake iya jarraban hatta annabawa annabin Allah an rabe shi an jarrabe shi da rashi na haihuwa wasu malaman tafsiri suka yi ta maganganu suna faɗa cewa wannan annabi ya kai shekara kusan 120 bai da ɗa bai taɓa haihuwa ba annabi zakariya wannan annabi ya hayan mahaifiyarsa shekara kusan bayan casa'in ta haife shi ya gama tunanin zai haihu ta gama tunanin za ta haihu amma don a nuna ma ƙarfin mulki da isar ubangiji ta baraka wa ta'ala ya bayar da ɗa a irin wannan shekarar sai nuna ba abin da ya gagara Allah lamarin ubangiji sai shi abu na biyu kada ka yadda ka ɗauke tsammani akan duk abin da kake roƙon Allah ka ji wai cewa bai zai yi maka ba abin da ake so hammun du'a ɗin damuwar ka roƙi Allah ɗin ka yadda kai mabuƙaci ne ka yadda kana da mai bayarwa ka yi tawakkali ka miƙa masa ka bar masa sha'anin duk inda abu ya kunci ya wahala yake da wahalar yiwuwa wallahi abu ne mai sauki Allah ya maka shi kada ka yadda wai wani ciwo ya kama ka ba a warke ba karka yadda ba za ka warke ba ka ta roƙon Allah in bai warkar da kai ba zai baka lafiyar da kafi wanda bai da ciwon ba ku gane me nake nufi ba ko a ilimin ku kuna ganin ciwo kaza bai zai warke ba to sai ya kama wani sai ya tawakkali ya mika sha'aninsa ga Allah ga ciwon a jikinsa amma Allah zai cire tasirin ciwon gaba ɗaya a jikinsa kai ka ce kai ka ce bai da ciwon yanzu misali hawan jini ai ana cewa hawan jini hawan jini shine babban ciwon da yake damun mutane sai a ce ba a warkewa na'am to sai Allah ya jarabe ka da shi shikenan ba komai ya Allah kai ne mai dora wannan ciwo kai ne mai kashewa kai ne mai rayawa ya Allah ina roƙonka da kyawawan sunan ka da in an roƙe ka da su kake amsawa ya ubangiji ka raba da wannan ciwo ya ubangiji ka kashe tasirin wannan ciwo a jikina ya ubangiji ko yana jikina allah ka sa kar ya hana da komai kar ya tayar min da hankali kar ya tayarwa da iyali na hankali ya ubangiji ka ba ni ikon rayuwa da lafiyar da zan bauta ma a suna ciwon yana jikinka amma sai allah kashe tasirinsa da zai iya ba nawa ne suke da ciwuka na mutuwa ana ganin na mutuwa ne sai mutum shekara saba'in bayan ya kamu da ciwon amma zalika alallahi bi aziz babu ne da ya gagari Allah ba to mutum wai dan ya kamu da wani ciwo duk sai ya biya tada hankalinsa kullum yana jin cewa shi ya halaka shi ya banu shi ya yi kaza ya kaza ka ci gaba da rayuwarka ka ci gaba da shan magani ka roki Allah kuran wallahi Allah zai taimake ka wallahi Allah zai taimake ka ku kyautata ubangiji zato wani abu kake nema ai lokaci ya kure ai yanzu bai zai yiwa tunda ba maka samu kaza ba ai babu ma kaza ai yanzu kaza kaza inda dai su wani ne a wurin nan kama fudda ranka ba za ka samu ka ce a'a ai akwai Allah ko da su wani da su wani da su wani tunda akwai Allah ai yana sama da kowa zan roga in rabona ne zai bani an je neman soja ana ta kama hanya ana ta kama kafa shi bai san kowa ba waɗanda suka san kowan suka kakkama kafan duk sun saki jiki suna ganin su ne masu samu kurin sai je an kira shi kiran sama aka yi aka ce ina kake taho ana neman ka ya ce ni aka ce kai din don ka shiga layi sunan ka ya fito ba wani wanda ya kama kafarsa da shi sai Allah haka yake taimakon mutane Allah arzikinsa malam da yawa kuma in ka damu ya raba ka da abu kaza ka samu ba sai ya zo ya maka arzikin da ya fi wannan abin da kake nema gashi dai a gaban ku kuna gani gashi nan yanzu mu a cikin mu akwai wanda zai tunani yana shekara ɗari har ya daga nuwa ya addu'a Allah ba shi da bara mu yi ba ma imanin mu ma bai kai haka ba kawai gani muke da zai yi ba amma da yake su annabawa an koya musu kyautata zato ga Allah kyautata zato ga ubangiji tabaraka wata'ala wallahi sai roki Allah haka rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya Allah abu kaza ya gagare ni Allah kai ne mai barwa ya ubangiji matsayina bai kai in samu ba ya ubangiji ba da kafar da zan kama in ba taka ba ya ubangiji kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa ya ubangiji wannan abu yana da wahala a gare ni ya Allah ka sauƙaƙa mun shi Allah ka yassare mun shi ya ubangiji ka mallaka mun shi ya ubangiji ka sa rabona ne kwanan nan wani bawan Allah ya gina wani gida babban gida mai kyau a unguwa ta miliyoyin kudi filin kansa miliyar barkate ne wuri isasshen wuri na suwa da dawa ne ya ce wallahi malam da ina tafiya a kafa ina yawo in na wuce ko a unguwa ne daga wani ya dan daga daki ɗaya daki biyu roƙon Allah nake nake ce Allah ko wannan ne ka bani mana iya buri na Allah ka taimake ni a garin nan da ya Allah ka san na da inda zan ajiye ka ta da a wazana ya ce malam sai ga wani yin Allah ni da nake a ƙafa nake tafiya wani juyi na ubangiji shi gashi na zo na shiga cikin gidajen manya-manyan tafka-tafkan antajirai waɗanda suke da manya-manyan kadarori da kudade da mulki da sarauta da suka yi sai gashi yau a tsakiyarsu nake tsundum fili na wani ya bani kuɗi harka ta zo na samu kuɗi harka ta zo na gina gida ayyalwace da ni da iyalina ila kiyami sa'a wannan gidan ya ishe ni muka je walima yake gaya mana ce kaji aikin rabbul izzati kenan ai duk wanda bai kyauta wa Allah zato ba ai asara ka nema kawai dan adam ne in kana nema a wajen sai kake jin tsoron ba zai baka ba la takhaf min Allah iqlala kada ka taba jin tsoron cewa wai Allah zai baka kadan ko bai zai baka ba ka sallama ina gaya maka wannan akan komai ko ne to ga dai annabi zakariya ya roƙa kuma Allah ya bashi abin har ya zama tarihi sun yi zamanin sun tafi ɗansa annabi haya ya zo ya yi zamani ya tafi gashi nan ana karanta mana don mu ƙara alaƙa da Allah jarinka ne ya karye kasuwa ce ta lalace al'amura ne suka abin nan ciwuka ne suka dame ka bashi ne ya maka yawa wane ne wane ne ka miƙa lamarinka ga Allah mu je a karin kallon
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين هكا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون sai kuma Allah ya kawo mana kissar mahaifiyar annabi Isa ita ce na Maryam binta Imran yace wallati ahsanat farjaha da wacce ta kiyaye farjinta daga haram hafizat farjaha min al-harami bata yi zina ba kenan wannan yabo ne ga matan da suka kiyaye mate kukansu ba su lalata yarintansu ko rayuwarsu ba Allah yana yaban na na Maryam wadda ita ce shugaba a wannan babi bata taba kusantar namiji ba namiji bai taba kusantar ta ba a duniya ta bar duniya bata taba sanin namiji ba aikinta ibada kuram da bautar Allah duk abin da Allah yake yi wa mace kuma ya mata karka ɗauka cewa ba ta da sha'awa ne a inda ba haka ba ai da wannan ahsanat farjaha din ai yaban bai kai yabo ba ai akwai sha'awar akwai lafiyar duk abin da mace take da shi tana da shi wa ziyada amma ta kare kanta Allah ya ce ya buga aya a kanta fa nafakhna fiha min ruhina muka umarci jibrilu ya yi bushi ruhi na wato ana nufin jibril ne muka ce ya bushi shine na faka ya busa iska a jikin rigar ta kurin haka iskar ta daga rigar aka busa yadda ka san fanka za ta daga rigarka haka aka yi wa na maryam fi jaibi dir'iha iskar nan sai ta wuce cikin cikinta waja'alnaha wabnaha aya Allah ce muka sanya ta da ita da danta aya ta zama aya abun daukan izina lil alamina ga bayin Allah talikai dalalatan ala kamali qudratina ala khalqi walad min ghairi abi wannan yana nuna cewa lalle mun kai mun kuma isa mu halicci da ba tare da uba ba inji Allah shine ayatan lil alamin bai ce ayatai ni ba alhali kuma ayata ni din ne abinda ake nufi waja'alna sha'nahuma wa amrahuma aya sha'aninsu da nana maryam da shi annabi isa din da lamarinsu sai ya zama wata aya ne lian al-ayata fihi ma wahida saboda aya din abu ɗaya ne a cikin su a tattare da su abun lura din abu guda ne abun mamaki a tatbihi min ghairi fa'al ta zo da ɗan nan ba tare da wani namiji ya kusance ta ba wanda ba a saba ba wanda ba a san da haka ba shi sa ya ce wannan ɗin aya ne wannan ɗin abun ɗaukan izina ne wannan ɗin abun lura ne a ce an haifi ɗa ba tare da uba ba Allah sai rufe kissar waɗannan annabawa da kawo labarin wannan baiwa Allah na na Maryam ibnatu Imran wadda ita ma sha'aninta akwai abin mamaki ne kwarai malamai sun tattauna shin na na Maryam annabiya ce ko ba annabiya ba ce wasu suka ce annabiya ce amma wannan magana tana da rauni kwarai Allah bai taba turo annabi mace ba na na Maryam baiwar Allah ce mahaifiyar annabi ne amma ita ba annabiya ba ce ba ba a yi mata wahayi kamar yadda ake wa annabawa ko manzanni to sai Allah ya ce mai a ƙarshe
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون inna hadihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan ita ce hanyar ku da kuma addinin ku ummatukum anan ana nufin dinukum wa millatukum wannan bayanin da aka yi muku shine addinin ku shine hanyar ku ummatan wahida dinan wahidan addini daya wannan bayanin addini ne na musulunci kuma kwaya ɗaya ne kaga wannan abtala masu islami min al-adiyani duk wani addini wanda ba musulunci ba Allah ya bata zancen sa nan ba a karban wani addini inna dina inda Allah islam in ba musulunci ba ba a karban kowane addini asalin al'umma a larabci ana nufin aljama'a al'umma daidai ke da aljama'a to amma anan ana nufin al'umma wacce take ala maksadin wahid wacce take manufa guda ɗaya faju'ilati shari'a al-islamiyya umma wahida sai aka sanya shari'ar musulunci ta zama umma guda ɗaya dan abu da manufa ɗaya ne shari'ar musulunci da ta dawo da ta Musa da ta Ibrahim da ta Suleiman da Haruna da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa gabaki ɗaya manufa ne guda ɗaya shine abautawa Allah lishimai ahliya ala maksadin wahid saboda duk ma'abuta wannan addinin sun haɗu akan manufa ne guda ɗaya da musulmancin zamanin da na yanzu duk sunansu musulmi gaba ɗaya shi yasa Allah ya rufe ya ce wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku ku bauta min lallai wannan aya tana nuna mana muhimmancin haɗin kai kuma tana nuna mana ko da mun samu bambancin launin fata bambancin yare bambancin ƙasa bambancin halitta ma'ana watakila mu baƙaƙe ne wasu farare ne a'a mu masu kiba ne wasu sirara ne mu dogaye ne amma mutanen waccan ƙasar gajerun mutane ne waɗancan za ka gansu ƙatti ne kamar yadda duk inda ka ga 'yan turkiya tafka tafka za ka gansu galiba a dake suke kuma akwai alama ƙarfi a cikinsu daga jin sunan turkiya kasan akwai ƙarfi a cikin yan indonesiya kuma sai aka yi su ƙanana wallahi malamin indonesiya wasu ma sai kamar wada ne yawancin su gajeru ne ƙananan mutane ga ƙaramin jiki ga gajarta yan nijar kuma aka yi su dokaye masu ƙarfin jiki rafka rafka ko ba ka bane ba da yawancin ƙasan 'yan najeriya kuma mu babu abin da babu duk komi na awo akwai an auna shi wallahi tallahi in ka gan mu malamin hadu kowa sai ka gani wani baki wani fari wani mai kiba wani busasshe wani kyamusasshe wani mai dan bubul-bubul haka ka gani ba abin da babu in ka zo matan ma ba irin da babu wata ka ganta kamar tono da aka yi daga cikin gawayi wata kuma masha Allah yadda ka san bijimi ne yake kuka wata kuma za ga kamar ita ta halicci kanta wata ko balarabiya ba ta kai ta kyau ba ba abin da mamu da shi a yi kwarai da gaske alhamdulillah amma dukanmu gaba ɗaya addininmu ɗaya alhamdulillah in dai mutum ya ce zai islam to da islam ɗin indonesia da islam ɗin india da islam ɗin saudiya da na kuwait da na egypt da na waye da sauransu duk islam ne su ma larabawan haka suke idan ka gaba larabin egypt za ka gan shi ƙato ne da alamar ƙarfi a jikinsa a dake yake haka zubinsu yake fari ne kal amma daga ganin dirinsa takunsa na daban ne in ka gana saudiya kuma sai ka ga to gashi masha Allah balarabe ne amma dai power da karfin bai kai waɗancan ba ina ba ana fahimta in ka ga wasu kuma irin na Oman din nan su kuma za ka gansu masha Allah to shi waɗannan laraban Oman din in ka gansu ka gansu saudiya sai ka zaɓi na Oman din baka zaɓi yan saudiya ba su kuma su kuma dirin da ubangiji ya musu irin kyawun halittar larabcin sosai ba wai dan a ko sun fi su fari ba a su ma wata irin halitta ne Allah ya musu ga sunan dai kashi kashi kashi kashi kala kala kala kala haka Allah ya ga dama duk ya rarraba mu haka ɗabi'un mu suke daban daban daban daban daban kala kala kala kaga waɗancan mutanen ga yanda suke waɗannan mutanen ga yanda suke inna hadhihi ummatukum ummatan wahida Allah ya ce dukkan ku gaba ɗaya wa ana rabbukum fa'budu ni ne ubangijin ku bauta mu kuma Allah yana sani bambanta mu annabi adam da aka zo za a halicce shi ba da yumbu aka halicce shi ba to duk wani launi na ƙasa a duniya duk wani launi ƙasa sai da Allah ya sa aka ɗebo wannan ƙasa aka hada wuri guda ka san ƙasa akwai jar ƙasa akwai ƙasar da an tono ta wani gurin wallahi yadda kaga madara haka take fari sol akwai mai jaja jaja akwai baka kirin kala kala kala kwarai kuwa kuma ta kasashe in ka je zaga kowane kasashen yadda abubuwan suke ko tono a garin ku kake yi kana tonon wannan kasar kana wuce sai ka wuce wannan kana zuwa sai ka shiga wannan kana masu tonon rijiya irin bohol din nan wanda suka karanta a ilmance za su gaya muku nau'i nau'i nau'i nau'i kasa kala nawa ne kuma kowace in gaya muku da arzikin da ke cikin ta to shine da Allah ya zo halittar mu sai ya halicce mu bisa gwargwadon yawan wannan abun kowanne tunda ubanmu annabi adam ya halicce shi da kowace irin ƙasa to sai Allah ya halicce mu ta yadda za mu iya rayuwa akan kowace ƙasa ma'ana kowanne mu inda mutum ne to akwai inda Allah ya ga dama ya ajiye shi anan zai rayu yanzu akwai dan wata irin wanda suke rayuwa irin ƙasashen irin su Eskimo inda ake kankara da wani bangare na ƙasar America idan ka kawo shi nan ka kawo shi nan garin mutuwa zai amma a ƙasa yake da Allah ya ga dama ya ajiye shi sai ya ajiye shi akan ƙasar da zai iya rayuwa da ya dace da diran halittarsa yanzu kai idan ka je sanyi kashi ka zai sai an yi maka shiri sosai ka afka rigunan sanyi da takalma da menene sauransu ƙasar da zaka ga kwalta fa gaba ɗaya kana tafiya a cikin daji gaba ɗaya dutsen kankara ya rufe ta kankara ne gaba ɗaya daga sama har ƙasa sai an kawo gireda tana fashe kan kasan nan kamar duwatsu tana kautarwa mota tana wucewa motar ka idan ka barta a kofar gida kafin ka dawo a shigari in kankara ta sauka kankara ta lullube ta gaba ɗaya ka nemi motar ka rasa kankara ya rufe ta amma abin mamaki mutanen na haka suke rayuwa a haka suke rayuwa an hada ne da wasu wasu wasu yan philippine a jami'a a madina lokacin da muka je karatu da yake an so ana ba a barin dan Najeriya da yan Najeriya sai a hada ka da wasu wallahi malam aka jefa ni cikin masu harkar sanyin nan malam naji jiki ba kadan ba wato abin da ya faru su sanyi na bala'i ake san to baran ce na bala'i ba mu dai zamu ce na bala'i ne saboda AC ne malam central AC ne ake sako shi malam in ka shigo daki ka ji yau sanyi kamar kankara haka dakunan mu suke na ji jiki idan aka zo ni sai nake kashewa sai su kunna sai na kashe sai su kunna ka ce sha ta ta tunu na yaƙi me haka kashe mu za ka yi wallahi malam ina kashewa sai ga sun fito suna gobe ni fa ina cikin bargo wallahi malam sai ga jiki yana yana tsatsafa yana gobe na rasa inda zan yi sai na samu daidai bangaren ɗakin nawa na ɗan yi 'yan dabaru dai haka na ɗan to abin na dan dan tsare na samu manyan barguna na doguli na wahala fiye da yadda kake tsammani amma su ina hakan kuma za ka sun dauki kankara suna sawa a baki kankara in suna shan ruwa da kankara suke tauna suna shan gani musulmi ga su musulmi amma Allah ya bambanta shi a nan kai na ce yanzu wannan Allah rubuta maka za ka je irin wannan gunya za ka yi sai ne kai ta ɗiban allurai da ƙwayoyi kafin ka miƙe ka ka saba kenan to amma duk duk da wannan yanayin ina fatan kuna fahimta duk da wannan yanayin kuma sai kaga Allah madaukin sarki ya ajiye kowa yana rayuwa a daidai gwargwadon yadda Allah ya so ya rayu yanzu nan kana Najeriya wallahi an ka je wata kasar sai ka ce dole za ka dawo gida kawai ba za ta shigo ba akwai kasashen duniya da ba a zuwa su lokacin sanyin nan ba za su shigo ba don kana dira daga airport ɗin kai wasa ya dai makara sanyin ya isa kwarai kuwa akwai kuma mu ma irin lokacin da ba sa iya shigo kasashen mu irin nan kasashen sahara su nijar su najeriya ana bala'in zafi suna tambayan waiza ɗin nawa take yanzu in an ce ta kai kaza ba sa shigowa su ce harara akwai zafi mu kuma a lokacin muke shiga ɗaki mu saki wando ba mu ta bancin mu kuna fahimta na Allah ya bambanta halittar amma ya ɗaya ya ɗaya wato ya ya maida mana addinin mu kwaya ɗaya ya ce ne ubangijin ku ne ku bi ni amma duk da haka duk da haka wannan wa'azin da mutane Allah ya musu ba su bi ba me faru
وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه na'am فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون Allah yake cewa duk da haka wa taqatta'u amrahum sai suka yi sabani a cikin lamarin su sabani a cikin addini fasaru firaqan wa ahzaba suka zamanto wato sun rarrabu suka zama kungiyoyi Imam al-Kalbi yace wa taqatta'u amrahum bainahum ana nufin farraqu dinahum bainahum suka rarraba addinin su ga kunan Allah ya ce shi ne Ubangijinku shi kaɗai za ku bauta masa amma kuka saba a cikin addininku yal'anu ba'dhum ba'dha kuka wayi gari dukanku mutane ne sashin ku yana tsinewa sashi albarka kai mutum ne ni mutum ne an ce ubangijinmu ɗaya amma mutum sai buɗe baki ya tsitsine wa ɗan uwansa albarka ya la'ance shi التقطيع التقطع انا انا التقطيع kuka yayyanka kuka gutsutsura kuka gabar da gadar da sabani da gaba da kiyayya kai ba ma wannan ba karam kalla a yau din nan a zamantakewa namu na yau da gobe sai ka ga mutum haka kawai yana fushi yana gaba yana kiyayya da kai ba abin da ka masa wallahi kawai da kaga wani kasan baya yin ka kawai haka ne watakila makocinka ne watakila sana'a ta hada ku a kasuwa in aka yi wasa ma zai fada wani ya ce ai wallahi wani ni ba na son sa ba cefa ne ya hada ka ba ba neman aure kuka hada ba ba abin da ya hada haka kawai yadda bai yin ka kawai baya son ka baya zama inda ka zauna kuma ko cacen baki ba ku taɓa yi ba wani kuma slight mistake wani ɗan ƙaramin kuskure da bai kai ya kawo ba zai shiga tsakanin ku da shi ya rinka gaba da kai har kiyama ta tashi me ka masa dan sabani ne na rayuwa aka samu yanzu wani makocinka ne kuna zaune da shi billahi azim bai ki a ce gobe an fito da gawarka a makara ba makocinka ne fa amma baya son ka yana kinka akan me a duniya fa malam kowa zaman kansa yake kaga inda na zauna din nan nawa ne inda Allah ya kore min kenan ban zauna akan wani ba kai ma inda kake zaune baka zauna akan wani ba ko ma inda ya taka inda Allah ya hore mani ba wani wanda ya hau kan wani kuma arzikin nan da kake gani kaga arziki da Allah ya halicce mu mutum biliyan kaza to ya turo mana arzikin mutum biliyan kaza billahi azim ko babanka bai isa ya hana ka abin da Allah ya baka ba mahaifiyarka da ta haife ka wallahi in a ce za ta maka mugunta da ita ba ta isa ta hana ka arziki ba kaga dai ita ce sababin zuwan ka duniya ba wani wanda ya isa ya tsaya maka a hanya alhali Allah ya baka to me na faɗa me na jin haushi na me na gaba da ni kana bakin ciki saboda wani ya samu rufin asiri me yasa yake hawa mota me yasa yake saka riga me yasa yake da kaza me yasa ya mallaki kaza dan bakin ciki ba abin da ya dame ka sai bakin ciki ka mu ka shiga uku haka zaka mutu ka lalace kuma wannan duk wanda yake da irin wannan abun ko ba zai taba ci gaba ba wallahi malam ana ce dan bakin ciki ba ni wato ina so in nuna maka a bakin cikin nan zaka mutu dan duk wanda yake gaba da kasan Allah duk wanda yake gaba da raban Allah to babu shi ba zaman lafiya ka hakura kawai kaninka da ka riga shi zuwa duniya da shekara bakwai billahi azimu sai ninka ka da kuɗi da biliyan bakwai duk shekara ɗaya ya loda ma biliyan ɗaya ya za ka iso shi ba za ka iya iso shi ba amma in zuwan duniya ne ka riga shi zuwa ko ba ka bane ba kana ga darar wayewa ne ka riga shi wayewa amma ya fi ka wayewan aljihu haka Allah ya ga dama ya hana ka ya bashi kai ma din Allah ya baka wani abun da ka fi wani ina fata ana fahimta idan ka ce za ka ji ciwo me yasa wani ya fi ka to kai ma ka duba za ka ga kuma wani kafi shi wataƙila kafi shi kwakwalwa wataƙila kafi shi 'ya'ya wataƙila kafi shi basira wataƙila kafi shi lafiya wataƙila za ka fi shi daɗewa a duniya amma bai baka wancan ba amma ya baka nisan kwana za a daɗe ana damawa da kai a duniya shi ko wancan Allah ya tara masa kaza kaza wataƙila kuma bai zai daɗe ba yanzu ba Allah ya fifita gaba duk wani mutum da ka ganshi a duniya fa akwai abin da Allah ya bashi bai ba wa wani ba ku zauna ku nutsu duk wanda Allah ya bashi haihuwa ka dubi ƴaƴanka wallahi a cikin ƴaƴanka sai ka ga akwai abin da Allah ya ba wani daga cikin ƴaƴanka kai kuma bai baka ba kai ne fa trailer da kai yau dakonsa ka kawo shi amma wallahi mala Allah sai ya fifita shi da wani abu a kanka haka Allah yake shi anan amma amma duk da haka haka ramka Allah dabi'a irin ta dan adam yana son sabani yana son rikici yana son jayayya abin da ya fi komai ciwo wanda suka hada kan addini daya ana addini bidinin islam wata addini bidinin islam wa anta muttabi'un lisunna wa ana muttabi'un lisunna qiblati wa qiblatuka wahida qur'ani wa qur'anuka qur'anun wahid طيب ايش ايش الفرق بيني وبينك ما الفرق ايش الغضب ليش انت غضبان كل يوم تغضب علي me yasa kake fushi da dan uwanka alquranin ku daya annabin ku daya addinin ku daya alqibla ku daya haka dai abin yake amma kuma bin sa ya gagara ina gaya maka wannan watakila ka shiga cikin harkoki ba amma ina gaya maka sai ka ga wani wanda yake maka haka kuma sai ka ga wani wanda za ka haka kawai baya son ka ai na gaya muku ranar ko a ranar ne nake faɗa kawai ina tafiya kwanaki a kwanan nan duk bai wuce yan satuttuka ba ina tafiya a mota sai wani mutum yana ta biyo ni a mashin ni dai ina kula da shi dai ta miro ai kwarai ko da gaske wannan zamu na dole in na gabin yayi yawa ai fakin zan yi ai kwarai da gaske sai samu tsakiyar mutane sai in faka an gaya zai tsaya ko bai tsaya ba in ya tsaya kaga sai in ga to ya za a yi ke ni dai ba tsaya ba ne na kallon sa yana ta gida na ta kallon sa in na zo danja sai ya tsaya sai dai ya zo daidai dai gurin miro yana haka haka ban sauke gilas ba a ai ba za ka yi gaggawan saukewa ba ki kana tsammanin dan uwa ne watakila a dubi ne in muka fara magana kura mai ce ya aka yi yana haka haka haka to sai dai sauki sai ce malam wallahi ban taba ganin ka ba ban san ka ba yanzu na gana gane ka wallahi tun da nake malam zagin ka nake an sha zama da ni ana zagin ka tsine maka albarka na ita na malam na zage ka fiye da yadda nake zama ko shi yanzu na ganka ko shi na ga cewa kai bai kamata na zagi mutumin nan ba kuma yanzu na zo ne don Allah ka yafe mun don ba lalle mu sake haduwa da kai mun ce je kana yafe maka ka san me yake zagi na saboda wannan bayanin ta ni ban da alaka da shi ni ba kasuwa na je muka haɗu da shi muka yi jayayya ba akan harkar kasuwa ba siyasa nake yi ba ba gona muka haɗa da shi na riƙe ruwa na hana shi ya sha ba ba wani abu ya haɗa da shi ba ba hanya ta haɗa da shi ba akan wannan wa'azi ne ka ji kaina zagin mutum kana tsine masa albarka wallahi malam muna gani in mun je wasu wuraren wallahi malam ko ba a gaya mana ba mun san makiyan mu ne malam wallahi amma a kan me haka kullum ka tara wa kanka bala'i ku daina raba kawukan ku ku daina faɗa da junanku ku daina gaba da junanku kullun ilaina raji'un Allah ya ce dukkan su gaba ɗaya gare mu za su koma fa najzihim bi amanihim mun musa kayya da ayyukansu wato ni kullum abin da nake faɗa kuma ni yana bani tsoro kwarai astaghfirullah kawai malam ka gane wannan duniyar ka fahimce ta duk yanda za ka yi ka yi ƙoƙari ka rage wa kanka masifa to ka rage kawai abin da nake nufi ka rage wa kanka masifa duk abin da zai iya tsaye da kai gaban Allah a maka lissafi a tambaye ka akan shi kai kokari ka kaurace mai a barka da rikicin iyalinka da 'ya'yanka kurin da iyayenka amma ka je ka taro rikici a can ka taro rigima a can ka taro fitina a can ka yi fada da wancan ka yi gaba da wannan ka zagi wannan kun yi zama kun ci mutuncin wani an yi shirin cutar da wani an yi kaza me kai ka kai ta tara wa kanka zunubin da ba za ka iya samun wanda ka cuta su ya ma ba to wanda ka shagaltar da kanka da ayyuka alheri wallahi yana gaya muku wannan magana duk yawan sallarka duk yawan azuminka akwai abin da wallahi zai cinye sallar taka ya cinye azumin naka ya cinye kiyamun lailin naka wani kullum gaba ɗaya a rayuwarsa sharri ne yake cikin zuciyarsa amma za ka kamar yana gadara yana azumin nafila za ka je ka gama azumin nafila a je a ɗebe a bawa wani haka yake ko wallahi ba abin tausayi wallahi ina tunani Allah ya fi mana in nayi ibada ne tunani yanzu ce Allah ubangiji wannan ibada ta ka saba rabon wani bane kuma ka san me zai iya yiwuwa ka gama wahalar wani ya zo kawai yana bin ka bashi a gaban Allah ranar kiyama ba a biyan bashi da kudi ko kadara ko gidaje ko motoci ko ya'ya ko wani abu wannan fiwa ladanka da kai Allah ya karba in ma fa ya karba shi Allah zai ce ku duba ladansa ku ta ɗiba kuna biyan mutane duk kudinka a garin nan za a jera maka mutanen da ka cuta a ce su bulayi a ta ɗiban dukiyarka da na banki da kadararka ana biyan su za ka ji tsoron abin zai ƙare shi ne annabi ya gaya mana akwai matsiyata a kiyama ya fada mun ce matsiyaci a fahimtar mu wanda bai da kuɗi amma shi a gurin annabi matsiyaci shine mai cikakkiyar sallah haka ya fada man yati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa kaza wa kaza yayi sallar ba wai bai ba yayi azumin ba wai bai ba ya ba da zakar ba wai bai bayar ba amma annabi ya ce za a zo a tarar ya ci mutuncin wani ya wulakanta wani ya ci hakkin wani ya cuci wani Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah ka raba mu da cutan wani ya Allah kada ka sanya mana sha'awar hakkin wani ya ubangiji duk yanda hakkin wani yake da dadin shi Allah ka cire mana dadin to za a je a tarar yayi wannan yana da su da yawa layi malam ana ta murna fa a wani akwai zuwa masallaci a wani akwai ibada a wani akwai kaza a wani akwai kaza nan duk muna ta murna Allah ya yafe masa Allah ji kansa Allah kaza za a zo a tarar da uban layi kaga layi billahi azimu layi gurama masu bin ka haƙi layi za su kuma kowa iya abin da ka cuce shi ya zai haka kuma Allah zai ce shine ma'ana wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa ce ku je ku da shi je in biya mala'iku aikin su kenan a ta ɗiba ana biya a ta ɗiba ana biya annabi ya ce sai ya ƙare karkam mala'iku za su samu su ya ubangiji ba shi da ba abin da zai biya mutane astaghfirullah annabi zai ce ya Allah wanda Allah ke cewa mala'iku za ce ya Allah ba shi da abin da zai biya sai Allah ya ce ku ɗebo zunubin waɗanda suke bin su hakkin nan ku ta zuba masa kana ganin mutum ya yi zina ko ya yi shata ko barawo ne ko ya yi kaza a ta ɗebo laifinsa ana lafka ma kana tsaye kana kallo babu jayayya ba musu a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa su kuma duk wanda tunda haƙƙi ne Allah zai ce an biya ku sai an biya wataƙila wani zunubinsa da za ka rage masa ɗin shine zai sa shiga aljanna kaga a nan gurin subhanallah kai taka ibadar ba ta kai ka aljanna ba ta kai wani me yasa cutarsa da kai kuma nan kana ganin mutumin banza ne watakila fajiri ne watakila ya ma mutu ma a lissafin laifuffukansa ma wuta zai shiga ashe yana da hakkokinsa da yake bi shi yasa malamai suke cewa albishirinka duk wanda aka cuce shi yake da hakkokinsa a wajen mutane ya gode wa Allah ranar tashin kiyama dan gata ne da ka cuci wani gwanda a cuce ka sai a ɗebo a kibga masa sai a duba awon sikelinsa sai a ga bai da lada kwata-kwata sai a auna sai a ga sakamakonsa yan wuta ne sai Allah ya ce ku sa shi a wuta in ji annabi ya ce wannan shine matsiyaci faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun ku ji abinda Allah ce duk wanda ya aikata aiki mai kyau yana mai imani da Allah fala kufrana lisa'i ba wanda zai musanta aikinsa sa'ayi aikinsa sannan ba wanda zai bata masa aikinsa za a gode masa za a bashi lada imamu al-bagawi ya ce fala kufrana lisa'i la yujhadu wa la yubdalu sa'ayu ba a musanta aikinsa a ce bai yi ba wai kai azumi a zo ka tashi wai baka gan shi ba Allah baya haka duk abin da kai na ibada isa ibada dai kai za gan shi ba wanda zai ce aikin ka ya lalace a ce an bata maka sai dai in kai abin da ya bata aikin ko wani ya zo ya maka baba kere la fala kufrana li sa'ihi bal yushkar wa yusabu alai bal za a gode masa kuma za a bashi lada wa inna lahu katibun kuma mu masu kiyaye masa aikinsa ne wa inna lahu katibun ana nufin wa inna lahu hafizun mu masu tsare masa aikinsa ne Allahu akbar to kaji wannan ana tam'ana ka ne ana pleasing naka ana kwantar maka da hankali cewa fa duk wanda ya yi aiki in dai mumini ne shi mai imani ne to garanti fa aikinka baya ba tashi a banza ko a nan duniya wanda ya sha wahala ya tara kudi ya zuba a banki ba zai ga alat ba iyayen da ka tara iyayen da zaka kudin ka yana hawa ko wannan a tsari ne faɗan adam a dokar a tsarin bara a ci maka kudin ka ba sai dai kuskuren kwamfuta ko wani abu za a yi ta gani a yi ta gani to kuma a cikin ku duk wanda ya aikata aiki ko ya yake fala kufra da lisaihi ba mai bata maka aikinka ba mai musanta baka zo da aikin nan ba ba mai kwace maka ladanka wa inna lahu katibuna Allah tabaraka ta'ala yake cewa kuma mu dinnan masu tsare masa shine katibuna hafizuna za mu tsare masa li'amalihi ba za mu tuzarftar masa aikin sa ba wannan yake nuna wallahi ko dutse ka gani a hanya zai cutar da wani yi hakuri ka tsaya ka gyara shi watakila shine aikin alherin ka na ƙarshe shi sa manzo Allah ce ku rinka yin sadaka walau bi kalimatin tayyiba kalma tayyiba kalma daddada kalma mai zaki ka ce wa dan uwanka wallahi ina kaunarka saboda Allah lada ne kaga ba kuɗi ka bayar ba ba wahala ka yi ba duk abin da ka sani na taimakon mutane ne don Allah karka yi sakaci da shi ko da ko tahowa ya da gudu da mota zai wuce ka tsaya ka jira shi ka masa wuta fal fal zo ka wuce amal khair aiki ne na alheri kuma galiban duk wanda ka masa wannan wallahi ka sa mai farin ciki a zuciyarsa sai ya ji daɗi galiban kuma zai gaya haka ka duba aikin lada mana ya taho yana sauri kai ma kana sauri sai ka ce bari ka yi aikin lada sai ka tsaya ka masa fal fal mana zo ka wuce ko ta taho za ta tsallaka ko yara sun taho za su tsallaka kai ne a gaba sai kai birki ka sa hannu ka sa sigina ka ce a tsaya kai in an ki tsayawa ma ka iya tsayawa a motar ta ka fito ka ce a tsaya ku zo ku wuce ka shiga motar ka ka tuka ka tafi kayan amalu khair wallahi za ta je gida tana cewa wani dan albarka ya gana kasa tsallakawa ya tsallakar da ni baya faruwa kaga yara sun zo zan tsallaka hanya sun yi minti biyu uku sun gagara ba laifi bane in ka ginda ya motar ka tsaya ka tsallakar da su dan inda aka san hakkin dan adam din tsayawa ake chat yanzu ko saudiya nan ku lura da yake sun san hakkin dan adam da mutum ya taho zai tsallaka hanya mala sai ka kawai ana taka barki slow sukan iya tsayawa cat sai mutum ya wuce saboda sun san hakkin ɗan adam kuma sun san haɗarin a buge mutum akwai diya amma mu ba kana tsallaka za ga ya kwashi kafaɗarka daga nan zancen ka ya ƙare ƙwarai kuwa ya sa ka jinyar da daga nan har kabari za ta bi ka ƙwarai kuwa wa inna lahu katibun sai Allah ya ce me
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون الله ما دوكين سركي سيجا منا وتمغنا بيه mai ban tsoro da jan kunne wa haramun ala ƙarya akwai kira'o'i kira'ar hamza da kisa'i da abubakar wa hilmun ala ƙarya maimakon wa haramun ai wa hilmun ala ƙarya bi kasar ha bila alif da yi wa hawan kasara ba tare da alif ba sauran ƙura'un suka karanta haramun ala ƙarya lugace guda biyu kamar halalun da hillun ko halalun da kuma hillun haramun da kuma hirmun luga ne guda biyu da ya halatta abinda ake nufi in ji abdullahi dan abbas haramun ala ƙarya haramun ne akan mutanen alƙarya ahlaknaha da muka halakar da ita alƙaryar da muka halakar da mutanenta haramun ne an yarji'u ba'dal halaki wai bayan mun halakar da su bayan mun kashe su wai su ce wai za su dawo wasu malaman suka ce wajibun ala ƙarya wajibi ne akan al'ummar da Allah ya kashe su su ci gaba da rayuwa a mace ba za su dawo ba abinda ake nufi a nan annahum la yarji'una ba za su taba dawowa ila duniya ba wannan ayar ita take nuna mana idan an mutu ba a dawowa duniya kun gane ai asali abin da muka sani cewa ai in mun mutu shikenan wani ce law walau annana idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy ko rahata kulli shay da a ce idan mun mutu kyale mu ake yi to wallahi da mutuwa ita ce hutu akan komai walakin na idan mut walakin na idan mitna buisna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay sai dai mushkilar shine idan mun mutu za a tashe mu kuma wallahi sai an tambaye mu akan komai da a ce in an mutu khalas ko da mun huta amma damuwar bayan an mutu aka rakwala akwai tambaya kafin ma aje kiyama akwai wani guri wai shi kabari to shine tashin hankali yace da a ce ba a tambayan nan wallahi da mutuwa ita ce hutun duk wani abu da ka sani to matsalar shine ko kiya shine ya mutu Allah ya alkawari sai ya tashe shi kuma ya yi alkawari ya mutu kenan ba zai dawo ba ba wani abin da ya mutu aka dawo da shi babu shi bara a dawo da shi ba Allah ya alkawari kana ganin sa kaga ya mutu har abada ka daina ganin sa ka hakura kawai kuma ana so in wani ya isa ya proving ubangiji wrong mana ya nuna abin da Allah ya faɗa ba daidai ba ne kuskure ne wani ɗin ya mutu a tashe shi a gani ya ci gaba da rayuwa ko tsafi aka yi duk tsiyarsa ko an yi tsafi ana ga an tashe shi wallahi sai ya kwanta dole kuma ba tashi ne na gaskiya ba tashi ne na tsafi wannan ayar tana nuna mana cewa idan an mutu ba za a dawo ba jama'a kowa ya yi kokari ya sallama da duniya ya rabu da ita lafiya kuma ka samu ka hada duk kayan da kake ga za ka tafi da su kiyama to ka hada su tun wuri ka san me kayan sallah azumi salatin annabi karatun ƙur'ani zikiri ambatan Allah sadaka aikata aikin alheri yasar ya juju ma juju shi a gaba za ta ɗauki lokaci sati mai zuwa sai mu yi ta cikin natsuwa abinda na faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afuwa aimin afuwa ina da baki da za mu gana da su gobe za su bar ƙasa so insha Allah ta'ala ba za mu amsa tambayoyi ba kuma na ba ku uzuri ban fara karatun da wuri ba saboda wani uzuri na larura da ya tsaye da ni abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh